نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna sha hudu ga watan da saniya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan masallaci na ahlus sunna da ke nan bakin kasuwa a nan unguwar muntun dada a nan cikin garin bauchi domin ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul mulk satin da ya wuce mun yi mukaddima na tafsiri da kuma wannan sura wanda yau insha Allah ta'ala za mu fara darasi na farko a cikin sura za kuma mu ɗauko daga farkon sura insha Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora cikin abin da za mu karanta Allah ya sanya albarka cikin abin da za mu karanta Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da zukatanmu da harsunanmu wajen gabatar da wannan darasi Allah ya mana albarka malam zai karanto mana daga farkon sura insha Allah ta'ala da fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace bismillah wala bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ما شاء الله Allah madaukakin sarki yake cewa a farkon wannan sura bayan bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wata'ala yace tabarakal ladhi bi yadihi mulku albarkatun Allah sun yawaita wanda bi yadihi mulku mulki gaba daya nashi ne yana hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai Allah nan wanda mulki gaba ɗaya yake hannunsa kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai tabaraka albarkatunsa sun yawaita wancan satin mun ji mukaddima akan wannan suran wancan satin mun ji mukaddima akan wannan sura da kuma fara bayani akan wannan aya ta farko ta tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wannan ayoyi guda biyu da malam ya karanta babban darasin da zamu dauka daga cikin su shine adillatul qudratil ilahiyya wato dalilai wanda za su nuna mana cewa Allah madaukakin sarki shine mai cikakken iko a bisa dukkan komai wannan yasa Allah ya fara da cewa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku albarkatun Allah sun yawaita wannan wanda mulki mallakar komai tana hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah mai iko ne bisa dukkan komai allazi khalaqal mauta Allah shine wanda ya halicci rayuwa shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa liyabluwakum domin ya gwada ku ya gani ayyukum ahsanu amala a cikin kuwane ne zai fi mafi kyawun aiki huwal azizul ghafur sannan shi Allah shine mabuwayi mai gafara tabaraka wa ta'ala wannan ayoyi kamar yadda muka ji aya ta farko da Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku albarkatun Allah sun yawaita wanda mulkin komai mallakar komai tana hannunsa satin da ya gabata mun fara bayani akan cewa wannan bangare na farko a wannan ayar mallakar komai tana hannun Allah dukkanin wani abu a duniya sama da ƙasa gaba ɗaya Allah shi ke da mallakarsa kuma shi ke gudanar da shi a yanda ya ga dama shi ke jujjuya shi a bisa yanda ya ga dama wannan shi yasa gabata mala a suratul mu'minuna Allah ta'ala yake cewa qul man bi yadihi malakutu kulli shay
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الله تعالى يقول قل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتنبيه ka ce da su man biyadihi malakutu kulli shay wane ne mallakar dukkan komai yake hannunsa wane ne yake da mallakar komai da komai wa huwa yujiru sannan idan wani ya biyo ka ko ya kawo maka farmaki shike baka mafaka ya tseratar da kai shi kuma in ya kai maka farmaki wala yujaru alai ba a baka mafaka babu wanda zai baka mafaka daga kamun Allah in kuntum ta'lamuna Allah ya ce ka tambaye su ka ce in har kuna da sani to ku faɗa mun wannan siffar waye Allah sai ya ce sayaquluna lillah za su ce maka wannan siffa ce ta Allah Allah shine wanda ke da mallakar komai shi ke baka kariya daga kowa in ya tashi da mukarka kuma babu wanda ya sai baka kariya daga kamunsa Allah ta'ala ya ce kul afala tadhakkarun ka ce da su to dan me ba za ku zama masu daukan wa'azi masu cin tuntuni ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda aka komai da komai mallakarsa tana hannun Allah Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi mulk albarkatun Allah sun yawaita wanda komai mallakarsa tana hannunsa kenan wannan cewa mallakar komai mulki yana hannun Allah mallakar komai na hannun Allah zai karantar da mu wani darasi shine dukkanin abin da mutum zai nema a rayuwarsa to ya nema a wajen Allah shi kadai tunda har mallakar komai a rayuwar tana hannun Allah to ashe kenan in zaka nemi abin da zaka nema ana so ka neme shi a wajen Allah madaukakin sarki shi kadai babu wanda ya isa baka abinda bi Allah bai ga dama ya baka ba babu wanda ya isa hana ka abinda Allah ya so ya baka abinda Allah bai kaddari ka samu ba babu wanda ya isa mallaka maka shi saboda haka Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke mallakar komai gaba daya da samu da rashi da rayuwa da mutuwa da ɗaukaka da kaskanci da mulki da rashinsa duka yana hannun Allah kuma shi yake ajiye shi a inda ya ga dama cikin bayansa duka wayannan suna hannun Allah babu wanda ya isa ya tasarrufin wani abu daga cikin waɗannan in ba Allah madaukakin sarki ba saboda haka Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi mulk albarkatun Allah sun yawaita Allah ya girmama wanda mulkin komai mallakar komai baki ɗaya yana hannunsa mulkin Allah kamar yadda muka ambata satin da ya gabata shine al-mulkul mutlaq sakakken mulki wanda komai da komai yana ƙarƙashin mulkinsa da iyawarsa duk wani mai mulki wanda ba Allah ba to mulkinsa na da farko kuma na da ƙarshe sannan yana da iyaka amma mulkin Allah bayi da farko bayi da ƙarshe sannan kuma bayi da iyaka yanzu idan aka ce mai mulki da yake kan mulki a ƙasar nan shugaban ƙasa shekara biyu da suka wuce ba shi bane akan mulki yanzu kuma shi ne akan mulki kaddara ya shekara hudu nan da shekara biyu da wani abu ya gama ya sauka in ya yi tazalce nan da shekara bakwai ko takwas shekara takwas ne gaba ɗaya ya gama ya wuce da shi da duk sauran gwamnoni da kwamishinoni da wane ne da wane ne da sauransu amma Allah babu ran da aka ce ga farkon mulkinsa babu ran da aka ce da a ce kuma ga ƙarshen mulkinsa sannan mulkin duniya yana da limit yana da iyaka gwamnan jihar bauchi duk wani budget ɗinsa da plan ɗinsa da dokarsa da duk abin da zai yi na ikonsa yana karewa ne a cikin mai a cikin jihar bauchi bai isa ya je jihar gombe implementing wata doka ba shugaban ƙasar najeriya duka mulkinsa yana karewa ne a fadin mai a fadin ƙasa najeriya bai sai tsallaka nijar ba haka shugaban ƙasar nijar bai sai tsallaka cadi ko ghana ba saboda haka kowa da irin inda mulkinsa yake karewa amma shi allah fa mallakar sammai da ƙasai duka yana hannunsa allah shi yake da mallakar sammai da ƙasai lillahi mulku samawati wal ardi wa man fihin allah ta'ala ya ce mulkin sammai da ƙasai da wanda ke cikin sammai da kasai ɗin gaba ɗaya mallakarsu tana hannun Allah. Allah shi ke da mallakar komai. Tabarakan lazibiya da girmuk, albarkatun Allah sun yawaita, Allah ya girmama, Allah ya ɗaukaka wanda mulkin nan gaba ɗaya yana hannunsa. Sannan sai ya ce, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Duk wani abu to Allah da iko ne akan shi domin komai din yana gudana ne da ikon Allah duk wani abin da zai faru a duniya to zai faru ne bisa kaddarawar Allah da ikon Allah saboda haka Allah mai iko ne a bisa dukkan komai babu wani abin da za a ce yafi karfin Allah babu wani abin da za a ce ya gagari ubangiji subhanahu wataala shi yasa a ƙarshe ƙarshen suratul fadil Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu liyujizahu min shay'in وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه على كل إنه كان عليما قديرا Allah madaukakin sarki yace wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ard babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai gagari Allah wai a ce ga wani abu nan yafi karfin Allah Allah ya rasa yaya zai yi da shi a sama da ƙasa babu wannan abu babu wannan abu yau mai mulki a duniya akwai abin da koda na ƙarƙashin ikonsa amma in aka ce ai kaza zai ce kai aikin ba akwai wahala zai wahala in zai koda ko zai yi ilimi amma zai gaya muku cewa akwai me akwai wahala amma Allah fa babu wani abin da yake da wahala a wajensa ba wani abin da yake da wahala a wajen Allah innahu kana aliman qadira Allah mai ilimi ne kuma mai iko ne shi yana da ilimi ya san komai sannan kuma yana da iko akan komai yana da iko akan komai huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komai Allah madaukakin sarki ya nuna mana wasu ababuwa da yawa a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna mana alamar kudirar ubangiji da kuma ƙara tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki mai iko ne a bisa dukkan komai abu na farko shine halittar samai da ƙasai halittar sama da halittar ƙasa dukkansu alama ce daga cikin alamomin da suke nuna mana cewa Allah ne iko ne a bisa dukkan komai ikon Allah tsababa a cikin halittar sama da halittar ƙasa kalli sama ka gani yanzu kamar yadda za mu ja ayoyin gaba za ka ji Allah ya ce daga idon ka kalli sama ka gani za ka ga inda sama ta tsage yanzu waye ne za a ce saboda shi dattijo ne yanzu ya tara mu ya ce lokacin muna yara mun taba ganin sama ta waje kaza ana mata faci akwai babu yadda ka ga saman nan a haka haka annabi adam ya ganta a haka saboda haka halittar sammai da kasai da Allah ya yi da zuba mu da Allah ya yi a cikin sammai da kasai din wannan alama ce ta ikon Allah shi yasa yake cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati na'am
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah tabaraka wa ta'ala yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai daya akan daya daya akan daya allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa kenan ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya wa min al-ardi mislahun sannan ya halicci kasai ma guda bakwai ɗaya a ƙasan ɗaya ɗaya a ƙasan ɗaya har guda bakwai ya tanazzalu al-amru bainahum al'amarin ubangiji yana sauka umarnin ubangiji yana sauka tsakanin sama da ƙasa Allah ta'ala ya ce li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir saboda ku sani cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wa anna Allah kada a haɓa bi kulli shi'in ilma sannan don ku sani ku gamsu ku ƙara sanin cewa Allah ya kiyaye ya kewaye komai da iliminsa komai Allah ya sani sannan kuma shi ɗin mai iko ne a bisa dukkan komai a wata sunan yake cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihi ma min dabba ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على كل شيء وهو على جمعهم إذا يشاء قدير Allah madaukakin sarki yace wa min ayatihi na daga cikin alamomi da ayoyin da su nuna maka ikon Allah da tabbatar maka da cewa Allah shi kadai ne shi ne kadai abin bauta shi ne kalkus samawati wal ard halittar samai da ƙasai wa ma basta fihi ma min dabba da abinda Allah ya warwatsa a cikin sama da ƙasa na halittu masu motsi masu rai Allah ya ce wa huwa ala jam'ihi ran da Allah ya so ya tara su shi a bisa tara su idan ya shawo in ya ga dama ƙadiru bai iko ne in ya ga dama ya tara su lokacin da ya ga dama kowa ya zo dole kowa ya amsa Allah mai iko ne daga yadda halittar ba ta gagari ubangiji ba tara halittar ma ba za ta gagari ubangiji ba saboda haka halittar sammai da ƙasai alama ce daga cikin alamomin da suke nuna mana kudiran ubangiji cewa shi din ala kulli shay'in qadir sannan halittarmu da Allah ya yi gaba ɗaya alama ce ta cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan kuma duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah Allah ya faɗa mana inda za a haɗu duk wani abin da aka taɓa bauta musu koma bayan Allah daga mutane da aljanu da duwatsu da dabbobi duk wani abin da aka san an taɓa bauta mai koma bayan Allah idan suka haɗu Allah ya ce su haɗa kai ba za su iya halittar kuda ba kuda ba za su yi halitta ba ballantana halittar mutum kai ka kalli halittar mutum ka gani daga ganin halittar kasancewa babu abin da yake cikin shi in ba ikon Allah ba yanzu ka dauki faratunka idan suka tsoro me kake yi za a yanke su ba su sati ɗaya biyu sun sake mai sun sake tsirowa daga ina suke tsirowa yanzu idan ka cire farcen ka bare hannunka za ka ta inda suke tsirowa ba za ka ta inda suke tsirowa ba idan ka aske gashin kanka ba shi sati ɗaya sati biyu ya sake mai ya sake fitowa inda za a bare kan za ka ta yana gashi yake fitowa to ya aka yi faratun suke fitowa ya aka yi gashi suke fitowa ikon Allah ne kawai kun faye kun Allah ne kawai ke ce ma gashin fito sai ya fito shi sa wani sai ga shi shaf-shaf kafin ka an kada gashi ya kada cika masa wani ko in yi aski sai ya yi wata kansa bai bukaci aski ba wani gun sai ka ga cewa gashi kan mutum ne amma tsakiyan akwai gashi gefe-gefen ba gashi wani gefe-gefen akwai gashi tsakiyan babu gashi sankon ba kowa da yin da take zuwa masa to kaga wannan ikon Allah ne ko ganin daman ubangiji yake jujjuya yadda ya ga dama saboda ka shi Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya nuna mana daga cikin alamomin da suke nuna Allah mai iko ne bisa dukkan komai shine ta da mu da zai yi bayan mun mutu za mu mutu kuma Allah zai tada mu wannan alama ce ta kudurin ubangiji bayan mun mutu ya tada mu a cikin suratul hajji Allah ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء بهيج وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله وأن الله يبعث من في القبور Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhan nas, Allah ya ce, Ya ku mutane, in kuntum fi raibin min al-ba'th Allah ya ce in kun kasance cikin kokonto shin za a tashi kiyama ko ba za a tashi ta ba Allah ya ce to ga wata alama da za ta nuna muku cewa da gaske za a tashi kiyama fa inna khalaqnakum min turab a karan farko mun samar da ku ne daga babu muka halice ku daga turbaya thumma min nutfa halittar annabi adam daga turbaya daga nan muka ci gaba da halittar ku daga digon mani daga digon mani sai ku koma thumma min alaqa zuwa gudan jini thumma min mudgha sannan zuwa gudan tsoka thumma yukhrijukum thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa zuwa gudan tsoka wacce ake halitta da wacce ba a halittanta thumma yukhrijukum tiflan daga nan sai Allah ya fudda ku ku zo duniya a matsayin jirajirai thumma litablughu ashuddakum sannan daga nan kuma har ku girma ku mallaki karfin ku ku kai cikakkun mutane wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karɓar ransa gabanin ya tsufa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a akwai daga cikin ku kuma wanda Allah yake jan kwanansa ya kai zuwa ga mafi kaskancin shekaru shine lokacin da mutum zai tsufa ta kuku Allah sai ya ce wa taral arda hamida Allah ya ce bayan wannan misalin da na baku na cewa ai na samar da ku ne daga babu sannan kuma zan sake samar da ku bayan kun tafi sai ce za ka ga ƙasa ta ƙeƙashe ta bushe amma faɗi za an zalla alai halma idan muka tsira idan muka saukar mata da ruwa ruwa ya bugi ƙasan ihtazzat wa rabat wannan ƙasan sai ta girgiza ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta fitar da duk wani irin tsiro nau'i mai ban kai sai Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal haqq hakan yana faruwa ne saboda Allah shi ne kadai abin bauta na gaskiya wa annahu yuhyil mauta sannan bayan matattu sun mutu kowa ya mutu Allah zai tada matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir sannan shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wa anna sa'ata atiyatu sannan tabbas wallahi alkiyama za ta tsaya alkiyama tana zuwa wa anna Allah yab'athu man fil qubur dukkanin waɗanda suke cin kaburburan da Allah zai tare kowa kowa zai fito daga kabari Allahu akbar saboda haka wannan tashin mu da Allah zai bayan mun mutu alama ce ta cewa shi Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa me a bisa dukkan komai sannan Allah ya ba mu labari da misalai na wasu waɗanda sun mutu din kuma ya tada su bayan sun mutu tun a duniya wasu tun a duniya sun mutu kuma Allah ya tada su misali shine Uzairu Uzairu Allah ya bada labarin shi a suratul baqara inda yake cewa aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha na'am أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى عمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Aukan lazimar ra'ala ƙaryati, Allah ya ce, Ka ba su labari, labarin wani mutum wanda ya zo wucewa ta wata alƙarya wa hiya qawiyatun ala urushiha ya samu wannan alƙaryar tana wato ta zama empty wato ta rushe akan wato filas ɗinta duk wani abu na garin gaba ɗaya ya rushe babu shi garin ya zama kufayi ƙala sai ce an na yi hazihin lahu ba da mautiya sai ce ta yaya Allah zai tada wannan garin bayan kowa ya mutu a ciki yanzu ta ina wayannan mutanen za su tashi sai Allah ya ce to kana tambaya ne to bari a nuna maka aya fa matahu Allahu bi at'ami sai Allah ya ce mutu sai mutu sai da ya shekara 100 thumma ba'athahu sai Allah ya tada shi qala kam labith Allah ya ce na tsawon lokaci ka zauna a nan qala labithu yawman aw ba'dahu yace bai wuce wuni ɗaya ba ko wani bangare na wuni ɗaya ni dai abin da na sani shine ɗazu da safe na zo wucewa yanzu kuma yamma ne tashi na tashi sallah ce a balla bistami a ta'am shekaran ka ɗari kana kwanci nan kana mace nan fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna duba abincinka duba abin shanka bai gurbace ba bai lalace ba wanzur ila himarika in kana so ka gane irin yadda zabuta da halittu bayan sun mutu to kalli jakinka kai fa nushi zuwa dubi jakin yadda zamu sake tada ita mu gyara ta thumma naksuha lahama sannan mu sake lullube ta da nama kamar yadda ta koma kwarangwal a baya hakanan zaka ga yadda zamu dawo da tsoka da tashi daga can da tashi daga can sai ga zaki nan ya tsaya can sai Allah ya ce falan ma ta bayyana lahu lokacin da ta bayyana masa haka qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce na gamsu na yadda cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai kaga yanzu nan wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan kaga yanzu shi ya tabbatar da cewa anna Allah ala kulli shay'in qadir saboda haka Allah mai iko ne bisa dukkan komai sannan daga cikin abin da Allah ya nuna mana na ikon sa a cikin alqur'ani shine abubuwa guda biyu da suka faru da annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanensa suke bukatar ruwan sha babu ruwa sai dutse Shala ya ce, To, wannan dutsen ka ɗauki sandarka, ka buge dutsen nan da sandarka, ruwa zai fito. Sai ɗauki sandarsa ya bugi dutsen, fanfajirat min huflata ashirata aina, sai ga idanun ruwa guda goma sha biyu. Lokacin da kuma fir'auna ya taso su a baya, yana biyo su a baya, ga fir'auna a bayansu, ga kuma teku a gabansu. yanzu kuma ga ruwa nan ana bukatar hanya sai Allah ya ce dauki sandar ka ka bugi tekun nan da shi da aka bugi sandar tekun da sandar sai ruwan ya koma dutse kan falaka fakana kullu firkin ka qaudil azim a can ruwa ake bukata ga dutse nan sai aka bugi dutsen sai ba da ruwa a nan kuma hanya ake bukata ga ruwa nan sai aka bugi ruwan sai ya koma dutse Allah ke lafo fa'alu lima yurid Allah shi ke aikata duk abin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama saboda haka Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai da haka Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku albarkatun Allah sun yawaita Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare ta a gare shi yace allazi bi yadihi mulku ai bi yadihi mulku Allah shi ke da mallakar komai yu'izzu man yasha Allah shi ke ɗaukaka wanda ya ga dama wa yuzillu man yasha ya kaskantar da wanda ya ga dama wa yuhyi wa yumitu Allah shike rayarwa Allah shike kashewa wa yughni wa yufqir Allah shike wadatawa Allah shike talautawa wa yu'ti wa yamna Allah shike bayarwa Allah shine yake hanawa wasu malamai suka ce ma'anan law biyadihi almulku ay lahu mulkun nubuwati mallakar annabta gaba daya na Allah ne allati a'azza biha man ittaba'ahu wa dhalla biha man khalafahu sanadiyar wannan wato a annabtan Allah yana daukaka wanda ya bi annabtan yana kuma kaskantar da yana kaskantar da duk wanda ya saba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komai ko mallakar komai gaba daya tana hannun Allah tana hannun Allah subhanahu wata'ala babu wani abin da mallakar sa ba ta hannun Allah Allah yana cewa suratul hijri wa in min shay'in illa indana khazainuhu وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم Allah madaukakin sarki ke cewa wa in min shay'in babu wani abu a duniya baki daya illa indana khazainuhu face taskar wannan abin taskokin sa yana hannunmu wa ma nunzilu kuma ba mu saukar da shi illa bi qadarin ma'lum sai bisa ga wata kaddara sananniya duk wani abu mallakar taskansa yana hannun Allah fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga Allah wanda mallakar komai yake hannunsa wa ilayhi tulja'un sannan kuma zuwa gare shi da ku koma daka Allah ta'ala ya ce tabarakallazi bi yadihi almulku albarkatun Allah sun yawaita girma ta tabbata ga Allah wanda mallakar komai yake hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai sai ce allazi khalaqal mauta Allah shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda ya gwada ku ya jarraba ku ya ga a cikin ku wane ne zai fi yin aiki mai kyau wa huwal azizul ghafur Allah kuma wato mabuwayi ne shi Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne a wannan ayan Allah ya ci gaba da mana bayani akan siffarsa kaga a can ayan farko Allah ya faɗa mana siffofinsa guda uku siffa ta farko ta ce tabbatuwan albarka cewa albarkansa ta yawaita siffa ta biyu ta ce siffantuwa da cewa mulki gaba ɗaya na hannun shi abu na uku kuma shine shi Allah ɗin mai iko ne a bisa dukan komai to sai ci gaba da mana bayani akan shi sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine wanda ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa bi yabluwakum domin ya jaraba ku ya gwada ku ya gani ayyukum ahsanu amala a cikin ku wane ne zai fi kyautata aiki wane ne zai kyautata aiki wannan ayar kamar da al'imam ibn kasirin Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yake cewa wannan ayan dalili ne hujja ce akan cewa mutuwa halitta ce kamar yadda rayuwa ma halitta ce saboda hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakhala idza sara ahlul jannati ila aljanna manzala ya ce idan ‘yan aljanna suka shiga aljanna wasara ahalun nari ilan nar ‘yan wuta suka tafi wuta sai manzala ya ce kutiye bilmauti sai a zo da mutuwa a ɗauko mutuwa sai a zo da ita hatta yi ji alabain aljannati wannan sai a sanya mutuwa tsakanin wuta da aljanna sun ba yuzba sai a yanka mutuwar ita mutuwar to yau ta mutu sun mai yunadi munadi sai mai kira ya kira ce ya ahalar janna ya koyan aljanna lamau ba mutuwa mutuwa ta kare wa ya ahalar nar sannan ya koyan muta lamau kuma ba mutuwa manzala ya ce faiz daru ahalul jannati farahan ila farahihim sai yan aljanna sai su kara farin ciki akan farin cikin da suke ciki wa yazdadu ahalin nari ahalun nari huznan ila huznihim ‘yan wuta kuma sai su ƙara baƙin ciki a kan baƙin cikin da suke ciki domin aljanna da wama a cikinta ya fi daɗi sama da shiga aljanna ma gaba ɗaya saboda ita aljanna ba ta ƙarewa har abada in aka shiga ciki an fara hutawa da mosharewa ke an fara hutawa da mosharewa ke da kuma aljannan nan akwai ta akwai daɗi saboda haka ina yan wana gayu gayu abokanmu kenan ko aljanna tana da daɗi wallahi akwai fine babes a aljanna yawwa kasan shi gaye ci abin da ya fi mutuntawa a rayuwarsa akwai bebi to a aljanna akwai bebi bebi na gaskiya da gaskiya wannan wannan bebin da take wuncin dada tana majina tana kashi tana haila tana fitsari tana tana tana duk tana yi amma bebin aljanna babu wannan manzala ya ce saboda tsabara yankenta kana ganin yadda jini yake gudana a jikinta ai ina gade gaye ko da a ce aljanna ba madara ba nama ba kaza ba kaza ko dan zallan a aljanna akwai babies a aljanna ya kamata ka dinga sallah ya kamata ka zama mutumin kirki eh kaji ko tun farkon fara karatun mu ne shiru suke mutum da an ce aljanna akwai babies sai kabbara suke yi Allah ya kai mu aljanna ina gaba kuna bi na baya saboda haka kaga su ɗan aljanna ‘yan aljanna sun aka ce ba mutuwa to su farin ciki ya ƙada tabbata kenan wannan babies ɗin ba ranar rabuwa da su wannan madaran ba ranar rabuwa da ita wannan kayan daɗi da kayan marmarin har abada ne babu ranar rabuwa da su kai kai Allah ka kai mu aljanna ‘yan wuta kuma aka ce ba mutuwa su kuma bala'i ya gama tabbata kenan da macizai da kunamai da gudunmomi da duka ba ranar ƙarewa kenan Allah ka tsare mu saboda haka mutuwa halitta ce kuma Allah ya riga ya halicce ta sannan kuma za a yanka ta dan tashin alkiyama Allah ka sanya mu cikin masu dawoma a gidan aljanna saboda haka da Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata ashe mutuwa ma halitta ce kamar yadda rayuwa take halitta ma'anar ayan malamai suka ce shine ai annahu awjadal khalaiqa min al adam Allah ya samar da halittu daga babu da babu mu sai gashi nan Allah madaukakin sarki ya samar da mu liyabluwahum wa yaqtabirahum ayyuhum ahsanu amala saboda ya gwada ku ya gwada su ya jaraba su ya gani a cikin su suwaye za su yi kyakkyawan aiki kamar yadda yake cewa suratul baqara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Allah madaukakin sarki yake cewa kaifa takfuruna billahi wani hujja kai kuke da ita wani dalili kuke da shi da zai sa ku kafirce mu Allah subhanahu wata'ala wa kuntum amwatan bayan da kun kasance matattu ne ku fa ahyakum Allah sai ya rayar da ku ya samar da ku sun tukun sannan Allah zai kashe ku bayan ya rayar da ku sun ku sannan ya sake rayar da ku sun ilaihi tulja'un sannan kuma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki za ku koma saboda haka Allah ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa sannan wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan allazi khalaqal mauta wal ayata liyabluwakum kamar yadda al-imam ibn kathir ya kawo hadisi daga qatada yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul yace manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa inna Allah azalla bani adama bil maut Allah ya kaskantar da 'yan adam saboda mutuwa mutuwa kaskanci ne daga cikin kaskancin da dan adam yake da ita waje alar duniya dara haya sai ya sanya duniya ta zama gidan rayuwa sun madara mauti sannan kuma bayan an rayu a duniyar sannan kuma sai a mutu a duniyar waje alar akirata dara jaza sannan sai zama lahira kuma gidan sakamako ne sun madara baƙa'i sannan gida ne na wanzuwa wanda ba ƙarewa ana ta ƙarewa amma duniya fa a nan za a rayu kuma a nan za a mutu idan an mutu an tafi lahira kuma a nan za a samu sakamako sannan kuma za a wanzu a dawwama a ci gaba da zama har abada babu ranar kare saboda haka Allah ya samar da mu daga babu ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ba don komai ba sai don saboda ya gwada mu ya ga a cikinmu wane ne zai fi kyawun aiki saboda haka dukkaninmu mun rayu kuma za mu mutu mun rayu kuma za mu mutu wannan sunna ce ta Allah tsari ne na ubangiji ya samar da rayuwa kuma ya samar da mutuwa shi sa wani malami yake cewa samaniyatu tajri ala nasi kullihim wala budda an tajri alayka samaniya akwai wasu abubuwa guda takwas waɗanda suke bin mutane duka kai ma dole waɗannan abubuwa guda takwas ɗin watan wata rana za su same ka wala budda an tajri alayka samaniya sururun wa huzn wata rana za ka yi farin ciki wata ran ka yi bakin ciki wajiki ma'un wa furka wata ran ku haɗu wata rana kuma ku rabu shi ne wata ran kana nan wata ran a rabu da kai kuma ka mutu ke nan shi ke ne wa usurun wa yusurun wata rana rayuwa ta yi sauƙi wata ran kuma ta yi tsanani sun masakamun wa afiya wata ran a yi rashin lafiya wata rana kuma a yi lafiya to haka rayuwar take to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna mana cewa tunda Allah ya ce ya halicci rayuwa ya kuma halicci mutuwa kenan dole guda biyun za su gamu da kai duk wani abin da zaka yi a duniya kuma yana tsakanin waɗannan abubuwa guda biyun ne yana tsakanin rayuwa da kuma mutuwa duk yadda rayuwarka ta yi tsayi in dai ana samun wallaili idza ya busha wanda hali idza tajalla suna yawo akan ka dare ya lullube wuni ya bude dare ya lullube wuni ya bude yau ai dare gobe a wuni yau ai dare an jima ai wuni watan wata rana kuma za a waye gari daren ka na karshe ya zo wurin ka na karshe ya zo daga yau yanzu yadda muke zaune a nan muna darasi wani yanzu ɗazu aka binne shi daren shi na farko a kabari kin daren shi na farko kina a kabari wani kuma yau aka haife shi daren shi na farko a duniya kenan Daka daidai lokacin da yau yanzu aka wata mata ana nan ana murna ana farin ciki ta haifi ɗan biyu ta haihu Allah ya raba su lafiya daidai lokacin kuma yau wasu da su yi kwanan kuka baban siyarsu. Daka a nan gidan ana farin cikin an samu karuwa a nan gidan kuma ana kukan an samu raguwa. To Allah ya halicci rayuwa ne, ya halicci mutuwa saboda ya gwada mu ya gani a cikinmu suwa ne da za su fi kyautata aiki malamai suna cewa Allah ya fara kaddamar da mutuwa akan rayuwa Allah zai khalaqal mauta wal hayata yanzu na tambaye mu a karan farko mutuwa ce take fara zuwa ko rayuwa wanne yake fara zuwa rayuwa ko mutuwa rayuwa mutuwa ce take fara zuwa me yasa mutuwa take fara zuwa ai a ayan da malai karanta man dazu Allah ya ce wa kayfa takfuruna billahi wa kuntum farko a me kuke a mace babu ku fa hayakum daga baya sai Allah yayi me sai rayar da ku kenan mutuwa take fara zuwa mutuwan farko shine lokacin da babu kai shi yasa ɗan wuta in suka sha azaba sai su ce rabbana amatta natnataini wa ahyaita natnatai sai su ce Allah ka kashe mu sau biyu ka rayar da mu sau biyu mutuwar farko ita ce lokacin da ba ma da rayuwar farko ita ce kuma rayuwar duniya mutuwa ta biyu ita ce mutuwar da muka yi bayan mun rayu a duniya rayuwa ta biyu kuma ita ce rayuwar da zamu yi a lahira bayan an tada mu bayan mutuwar mu saboda haka mutuwa da take fara zuwa to wannan shi yasa sai Allah ya fara kaddamar da ita yace allazi khalaqal mauta wal haya ai bi ma'ana khalaqal mauta thumma al haya Allah shi ya fara halittar mutuwa sannan kuma sai ya halicci rayuwa bayan mutuwa sannan kuma sai rayuwa sannan sai yace liyabluwakum Allah madaukakin sarki yace domin Allah ya gwada ku ya gani ayyukum ahsanu amala a cikinku wane ne zai fi kyawun aiki al'imamu al'ulɗibi Allah ya mishi rahama ya ce al'imamu suddi Allah ya mishi rahama ya ce ma'anan Allah zai kwallakal mauta wal hayata da ya buluwa kuma ayyukun hassan amala ma'ana shi ne don ya gwada ku ya gani ayyukun aksar kumlil mauti zikira ya ga a cikinku wane ne zai fi yawan tuna mutuwa wa ahsan sti'dadin ya ga kuma a cikinku wane ne zai fi kyawu na tanadi don abin da zai tarar bayan ya mutu sannan wa minhu ashaddu khawfan wa hadaran wane ne kuma a cikin ku wanda zai fi tsananin tsoro da takatsantsan dangane da ubangijinsa Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan sura ta tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir har san da yaso fadin Allah Allah li yabluwakum ayyukum ahsanu amala sai ce ma'anan ayyukum ahsanu amalan shine awra'u an maharimillah a cikin ku wane ne zai fita ka tsantsan wajen nisantar abinda Allah ya haramta wa asra'u fi ta'atillah wane ne zai fi gaggawa wajen aikata abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi wajen yi ma Allah biyayya shine li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya gwada ku ya gani wane ne a cikin ku zai fi kyautata aiki wane ne a cikin ku zai fi kyawun aiki wasu daga cikin malamai suka ce ai ma'anan li yabluwakum ayyukum ahsanu amala shine domin Allah madaukakin sarki ya gwada ku ahsanu amalan shine aswabuhu wa akhlasuhu wane ne zai fi yin aiki da ikhlasi wane ne kuma zai fi yin aiki mafi daidai akhlasuhu shine yin aiki din don Allah aswabuhu kuma shine yin aikin a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda aka ce kayi shi na addini to in an ce zaka tsira a gaban Allah to ana bukatan ka tsallake wayannan jarabawa guda biyu na farko ya zama kayi shi bisa koyarwar sunna na biyu kuma ka yi shi don Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Daka liyabluwa kuma ayyukum ahsan amala domin Allah ya jaraba ku domin Allah maɗaukakin sarki ya gwada ku ya gani a cikin ku wane ne zai fi kyawun aiki. Me yasa Allah bai ce aksaru amalan ba? Me yasa Allah bai ce ya gwada ku ya gani a cikin ku wane ne zai fi yawan aiki ba? domin a wajen Allah ba yawan aiki ke sa ka tsira ba kyan aikin kyansa kuma abu biyu ne ikhlasi da mutaba'a ikhlasi shine yin yi don Allah mutaba'a kuma shine yi yadda manzon Allah ya karanta sallallahu alaihi wasallam in kai don Allah baka yi yanda aka karantar da kai a sunna ba aikin banza kai in kai yanda aka koyar a sunna baka yi don Allah ba aikin banza kai niyyarka baya sa aiki yayi kyau in babu mutaba'a a ciki kyan aiki baya sa aikin ya kyau in babu ikhlasi a ciki daga dole sai an samu wayannan abubuwa guda biyu daga duk abin da aka ce maka me yasa kai kaza addini sai ka ce qala Allah qala Rasulullah amma ba a zuwa addini a ce me yasa kai ka ce ai mu ɗan inna wajadna aba ana ala ummati mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wannan hanyar da aka mu ma hanyar da zamu bi kenan a babanka da iyayenka da kakanninka ba su zama hujja a addini mutum ɗaya ne aka yadda in an ce meye dalilin ka ce babana ya ce shi ne in babanka annabi ne in babanka annabi ne ya ka ce meye hujjanka sai ka ce babana ya ce amma inda babanka ba annabi ba ne to duk girmansa ya kawo aya ko ya kawo hadisi shi yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da ya ce ma fatima ya zo ya same ta tana aikin hajji sai ta rikide ta koma umra sai ce da ita wa ya saki haka ta tace amara ni abi babana ne ya sani waye baban can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saura me saura sallamawa amma ka zo a karni na 15 a ce me wuja ka ce iyaye da kakanni a in an ganka dai ka dauko bokiti ruwa ina zaka ce babana ya ce ɗebo masa ruwa a ganka ka raba ta fatanya ina ka je babana ya ce je masa noma amma an ganka kana ta zikiri ai na ka samu wannan zikirin babana ne ya ce yayi a babu wannan karatu ya kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan shine ma'ana liyabluwakum liyu'amilakum mu'amalatul muktabar saboda Allah yayi muku mu'amala irin mu'amala ta wanda aka jarraba jarabawa ce Allah zai muku mu'amala domin ya gwada ku ya ga yaya za ku ci jaraba ko ba za ku ci ba wasu suka ce ma'ana shine liyabluwal abda bi mauti man yu'izzu alai Allah ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya gwada ku ya jaraba bawa ta hanyar ɗaukar ran wanda bawan yake ƙaunar shi yake ganin girmansa saboda Allah liyubayi na saburuhu saboda haƙurinsa ya bayyana Allah ya gwada haƙurin shi ya gaya haƙurin shi take wa bil hayati Allah kuma ya jarabe ka da rayuwan wanda kake so da rayuwanka kai kadai liyubayi na shukruhu saboda godiyanka ga Allah ya bayyana godiyanka ga Allah ta bayyana saboda haka Allah ya halicci rayuwa da mutuwa ne daidai lokacin da kai kake raye sai kuma ya ɗauki ran babanka ko mamarka ko matarka ko mijinki ko ɗanka domin Allah ya gwada ka kai da kake rayen yaya haƙurinka dangane da mutuwar wannan wanda kake so da da ka tafiya tana tafiya kai ma sai Allah ya ɗauki ranka don ya gwada haƙurin wani kamar yadda ya gwada haƙurinka da mutuwar wani sai ya gwada haƙurin wani ta hanyar me ta hanyar mutuwarka saboda haka wannan jarabawa ce daga wajen Allah madaukakin sarki wasu suka ce ma'ana shine khalaqallahu al-mauta lil ba'thi wal jaza Allah ya halicci mutuwa ne saboda bayan mun mutu ya tada mu ya kuma yi mana sakamako wa khalaqal hayata lil ibtila ya halicci rayuwa ne saboda jarabawa Allah ya yi alkawari cewa zai jaraba mu wannan jarabawan kuma zai jaraba ne domin ya gwada mu ya gani a cikin mu wane ne zai fi kyauta aiki kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah zai jaraba mu daka jarabawa ce yadda zamu zo duniya muna murna ana murna mun zo duniya haka nan kuma za a zo ana bakin cikin murlusu sai dai abinda ake so ga musulmi cin jarabawar rayuwa da mutuwa shine kayi kokari ya zama lokacin da ka zo duniya ana murnan ka zo lokacin da zaka bar duniya kuma ana bakin cikin ka tafi da aka kai ya zama cewa kai ka zo duniya kana kuka ana dariya to lokacin da zaka mutu kuma ka saba abin ya zama ana kuka kana dariya walada taka ummuka yabna adama bakiya wannasu haulaka yadhakuna surura ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka lokacin da ka zo duniya kana kuka mutane kuma suna kewaye da kai sai mulla su da farin ciki suke fa'amal li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika zahikan masrura kayi kokari kayi makanka tanadi saboda ya zama ran da zaka mutu su suna kuka kai kana farin ciki amma in ka zo duniya kana kuka ana murna ka tafi kana kuka ana murna ka samu matsala ka samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam an wuce da gawa ta gabansa sai ce wannan gawan imma mustarihun wa imma mustarahun bi kun ga wannan wanda ya mutu ko dai ya huta ko kuma an huta sabai suka ce mal mustari wa mal mustarahun bi waye ya huta waye aka huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mumini in ya mutu yastarihu min nasabid dunya wa adaha zai huta daga wahalhalun duniya da cutarwar duniya da rana da masifa na duniya ila rahmatillah zai tafi zuwa ga rahmar Allah amma mutumin banza fa yace yastarihu minhul ibad in ya mutu bayi sun huta wal bilad garuruwa sun huta akwai wanda in ya mutu to kasar ma tana godiya ma Allah yau ta gode ma Allah da wanda ya mutu jihar tana murna yau babu shi a cikin ta wadawab dabbobi suna murna wani ya tafi ababen hawa wani in ya mutu wallahi motarsa tana murna yau ta huta da ɗaukan mutumin banza kullum ya ɗauke ke cika ta da kiɗa da shaye-shaye yau wallahi ta tana mulla ta huta banza Allah ya ce kai wa shajar akwai wanda in ya mutu bishiyoyin anguwa ma wallahi mulla suke sun huta bishiyoyi suna murna to yanzu yau me katsi nana a rayuwa a ce ka zo duniya kana kuka ka mutu kuma ana murnan ka tafi wanda ban ya mutum hannu sai dai a cewa ne Allah da ya ji kan musulmi kawai ba fada ce wai kama sunan shi a ce Allah ya ji kan shi ba kawai Allah ya ji kan musulmi yanzu ya shiga cikin addu'a ce mu buhama saboda ba a so ma a fada ayyukansa sai dai a ce kawai Allah ya ji kan musulmi rayuwa ba ta yi ba an samu matsala an samu matsala saboda haka kowa ya tashi Allah ya halicci rayuwa da mutuwa ne dan ya gwada mu ya ga a cikin wa zai fi kyawun aiki ba wa zai fita da duniya ba in ka tashi mutuwa da me zaka tafi ayyukanka su za su bi ka yasa wani malam yake cewa wa fi basdi wa fi qabdi yadi sabiyi inda wiladatihi dalilun alal hisin ladhi huwa jami'u yace in aka haifi yaro sai kaga ya zo duniya hannunsa a dunkule dalili ne yake nuna muku cewa jama'a na zo tarawa zan tara kuɗi zan tara mulki zan tara ilimi zan tara mutane zan tara komai yace amma wa fi basdi yadihi inda mamati idan ya zo mutuwa kuma sai ya baje hannunsa ya shimfida hannunsa mau'izatu a cikin wannan akwai wa'azi wa'azin shine ala fanzuru anni qad kharajtu bila shay wa'azin shine jama'a ku gani gashi nan nazo duniya ba komai duk abin da na tara a duniyan gashi zan tafi ba komai wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته